ba ta maya ko eh to bismillah eh na ba wani misali kawai da ake yin shi a cikin su wannan ai sirabi ma za su haye a wannan ma ne tambaye su wannan ashabul a'za wannan suna tashi daga kabarin su masu shakka su zafa ma abu su daban da mala'iku suna ɗaɗɗaga su su ba fajiyar kiyama ana wahala ana wasu kwalfa da wata wahala ko kana da magana ce Allah ribe mana sai mutumin da bai ga duniya ba ya kamata kuma ya je lahira da a bashi cikin din da rage ta ne wanda bai dana komai mana duniya na'am babu karahati qawlihi khabas khabasat nafsi shine babin da zamu tashi akan sa ko wannan babin a cikin riyadus salihin yake wato yana mana bayani a game da shari'a ta hana ba ta so shine shine karaha din shari'a ba ta so bai dace ba mutum ya ce khabasat nafsi me ma'anan khabasat nafsi irin kalmomi ne na rashin ladabi da bai kamata a shari'a a shari'ance mutum ya dinga amfana da ya yi amfani da su wa kansa khabuthat min al-khabath kalimat al-khabath kalma ce da ta shafi duk wani abu da yake da kazanta duk abun da yake da dauda duk abun da yake da wari duk abun da shari'a ba ta so duk ana ce da shi menene al-khabath ta Allah ce al-khabithatu lil-khabithin والخبيثون الخبيثات duk wani nau'i na zunubi a shara'ance ana kira shi khabar abin da yake nan najasa khabar kalmar khabuthat kalma ce da ba daɗi mutum kada ya danganta kansa na yi najasa na yi najasa ko kuma ni na zama bani da rabo na taɓe an gana ba duk wayannan kalmomi shari'a ba ta so mutum ya danganta kansa a kansu idan mutum ya ga kansa a cikin wani yanayi sai ce kasulat nafsi raina ta yi kasala ko kuma ce naƙasat nafsi za mu don karanta duk da wayannan kalmomin suna ba da zubin ma'anar da shi yake nufi da habusat habusat nafsi kaga idan mutum yake habusat nafsi abin da yake nufi da habusat nafsi wato wato raina bata sarkaka ba ba ta yi abu mai kyau ba ko ban samu rabo ba ko ban samu sa'a ba amma in yi amfani da kalmar habusi tana ɗaukar ma'ana sama da wannan an gane abin da nake nufi sai ke habusa nafsi yana yin cikin cewa raina ta afka wa zina an gane da ke raina ta ta sha maye duk wannan habari ne raina ta yi kisa duk wannan yana cikin cikin habusa nafsi saboda haka shari'a tana ladabtar da mutum a yanayin magana ko da za ka ba wa kanka zargi to ka yi amfani da kalmomin da akwai ladabi a ciki karka danganta kanka da wasu kalmomin da a shari'a inda kalmomin na haka ne ranka take da ta nade nan abin da nake nufi shine abin da hadisi yake nufi an Aisha radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma na Aisha Allah shi kara mata yadda an Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqulanna ahadukum khabathat nafsi ɗayan ku kada ya ce wai na riga raina ta zama khabisa in khabusat nafsi din walakin bi yaqul laqisat nafsi sai dai ya ce laqisat nafsi al-laqas yana bada ma'anan al-khabasi idan shi yana nufin cewa wato kaga mutum idan ya sa niyyar misali a cikin dare zai tashi yayi wasu rakwai yayi wasu zikirai sai ya ga kansa ya tashi a kuma ma ya bai samu ya kai na yin hasara an gane abin da nake nufi inda ya tashi ba zai hasara ba amma da ya ga bai tashi kai na yin hasara ana faɗa wani kuma a faɗa ya fi kace mutum ya ce wai khabusat nafsi kai raina ta yi da jikina yayi yayi kasanta jikina yayi ya ya dauki wannan najasa jikina wannan wannan kalmomin shara ba ta gudun ya amfana wani sahabi sai na abu abu hurairah sallallahu alaihi wasallam masa yadda yana abuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a kan gefe da ya ga annabi yana zo shi ma yana zo sai ya sai ya kauce wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane shi abu hurairah sai yana kiran sa abu hurairah wani shi kuma yana gudun annabi yana zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abu hurairah ne ke faruwa ina maka magana ba ka zo sai ya annabi jikina ne najasa jikina ne yana da dauke da dauda jikina annabi subhanallah sarki ya tabbata wa Allah ai mumini jikinsa ba zai taba zama najasa ba ba zai taba zama wannan yana da wari ko yana da kansa ko wannan kalan sai al-mu'min la yajur kuma ko kana da da da janaba misali ba a shara ba laifi ba ka zo ka tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai so ko ka ci abinci tare da shi a wanda shari'a ta hana ka laifi kana da janaba shi ne ka shiga masallaci ko kai sallah kenan amma dan ka zo na da dan uwanka musulmi kai sallama da shi kai ta'i da shi ku yi hira wannan ba hana ba to amma shi ya ɗauka cewa muddin kana da kana da jaraba to kai kana kana da tsani misali kana da wari in ka zama kawai kai nisa to musulmi kada ya ɗauki kansa a ke wannan za a wani mutum idan kawai ya ga ya kwana ya tashi ba kuɗi ya duk abin da yake nema bai samu ya ka wannan kan na taɗe ba marara ba ba ba marara ba kamar ni wannan an gane abin da nake sai ya fassara kansa akan shine shafiye akan shi ne kaza shi ne kaza to Allah baya so musulmi ya faɗi wayannan kalmomi wa kansa dan gana abin da nake nufi shine ma'anan hadisi muttafaqun alayhi babu karahati tasmiyat al-inabi karaman wannan babu mu kuma yana koya mana yadda shari'a ba ta so a bawa al-inabi a ce da shi karam an san inabi ai inabi inabi ne amma ba a ce da shi alkawa ko kawa larabawa ne a jahiliya suna ba wa inabi suna na daraja suna ce da shi karam to kalimar karam da na karamci to shi inabi kuma ana yin jiya da shi in aka ce abinda ana giya da shi kuma a ba shi suna na ya karamci ne daraja kuma na jiya ma tana da karamci tana da daraja to su da suna faɗa masa wannan ne suna canja masa suna daga inda ba shi da shi ankara saboda suna jin daɗin unguwa da suke da da giya din nan saboda haka duk abin da ake da ana yi giya da shi yana da karamci a wajen to shi nan dan sallallahu alaihi wasallam ya hana su ya razabtar da su ne kar ku gaya wa kar ku ba wa al'inam sunan ankara abin da ake da shi na giya ai babu karamci a ciki ai ummul khaba'is ne kun gane da kyau shine ma'anar hadisi a kuma fiqhun da bada koyi daga cikin hadisi shine duk wani abun da a cikin sa ana yi abun da ba kyau ko yana kai wa abun da ba ba kyau to kada a fata wani suna mai daraja a farsa da irin sunan sa da yake ciki din amma saboda abun da zai kai gare sa ba shi da kyau kuma sai ka ba shi wani suna mai kyau ba daɗi ina ji an fahimci abin da nake nufi wasu suna da wata tasha wasu wajen wuri da ana zuwa ana barasa a barasa a ciki ana buguwa ana wannan sai suka sawa wajen su annur center an gana wanda nake da cewa annur center to na dauka ji annur center sai masallaci da an gana wanda ake tsoron Allah kai wannan wajen amma inda ake buguwa ce wai annur center ina annur a cikin hadda an gana wanda nake da abin da yake ba a yi abu mai kyau a cikinsa ba ta suna da ya dace ne kar saboda sun abu kuma ka darajanta shi ka ba shi wani suna da shari'a ba ta so shan abinda da kyau shi ne ma'ana karaha ta sunatul inabi karaman عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تصب العنب كرما فإن الكرم المسلم نقدر ذكرك باوى العنب سنان الكرم domin alkaram ɗin wanda ya fi cancanta da shi shi ne musulmi musulmi shi ne alkaram kalbul muslim huwa alkaram zuciyar da ta ɗauki tauhidi ta ɗauki sunan sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala ta ta bota ta walla ita ta fi cancanta da asifanta ta da karanci da abu mai daraja amma wannan kuma da za ku yi jiya da shi kan kuke da shi alkaram وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن في رواية للبخاري ومسلم يقول الكرم إنما الكرم قلب المؤمن تبقى معنا بلادها وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم مشينا إلى بيتي كينا فقل جمس الكرم ولكن قولوا العنب شنو سننسى والحبل ɗaya daga suna suka ce al'inaf ko ce alhabla to galibi malamai suke bambanta tsakanin su a al'inaf shine wanda ya dan bushe alhabla shine wanda yake da sanye danye an gane da kyau duk dai wannan su ne suna amma kar ku ce wai wannan alkarf ne shine al'inaf ba ba shi ba باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض لغرض شرعي kanikahiha wa nahwihi wannan babi kuma yana nuna mana yadda shari'a ta addinin musulunci ta yi hani ta hana wa musulmi namiji ko na mace akan kada ya siffanta wa wani namiji kyawun mace kar ka zo na ka gaya wani ai wacce din nan kai ka ga ta ai ka ga mace tana da kaza tana da kaza tana da kaza an gana kun nake nufi ba daidai ba shine ma'ana an wasfi mahasin al-mar'ati bi rajulin ta illa an yahtaja ila zalik sai in dai mutum ne na kafe mai tsoron Allah wanda shi ya buƙaci wannan dan saboda aure amma ba dan saboda aure ba kar ku zanna kai da wani misali ko a cikin majalisa ku fara ambatan wata ai wance ina in ka ganta ai ka gan mace tana da kaza tana da kaza tana da kaza haramun ne lokacin da kana ba da wannan analysis a kan tattali shaidani sai ya ba da dama wani ko yana nan zikiri ko yana nan karatu ya dan tsaye ne yaya kake ne kaga daga nan mutum sai fara tabbai yar wace gari ce yar wani abuwa ne yar wani titi ne daga zaka daga zaka sai kaga mutum shaidani abun da yake so an gana abun da nake nufi to shine illa yahtaja ila zalika li gharadin shirkanikaiha wa nahwihi عن ابن مسعود رضي الله عنه دغوجن سيدنا عبد الله بن مسعود الله شكر مسا يردا yana ce manzo sallallahu alaihi wasallam la tubashir almar'atu almar'ata fa tasrifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilayha muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta zanna wa mijinta tana masa analysis tana ba ta bayani tana siffanta masa wata mace ta ga wa mijinta kai in ka ga wani Allah ya yi kyau halitta wance akwai kamar ta tana da kaza tana da kaza tana da kar mace ta gaya wa mijinta wannan ga na gudu la tubashir bar'atul ba'a fa tasifa li zawjiha ta gaya wa mijinta wannan yadda wannan ne take da ka annahu yanzuru ilayya kamar ma shi yana ganin da kar mace ta yi wannan wa mijinta dai shiru kai wa kanta asiri an gara abin da ke dan tana ta tana irin wannan bayani Allah haka ne ba da be wani masa ya masa irin wayo kamar sai bai damu da zance ba shi ya damu sosai ina so ya ji yadda suke bayani kaga sai ya ga sai ya kafa ya fara comparing daga abin da ta faɗa da kyau inda yanzu ta mata ta wannan haka ne ce ina ji na ne nuwan tabba na yi sa'ar mace to kaga sai wace gari ta ga mijinta ya je kofar wancan an gane abin da nake nufi ko ta sa ya yi tunani a kanta ko ya sa yi tunani a kanta ita ma matan ɗin kanta ne saboda haka bai kamata mace ta yi wa mijinta siffarta wata mace haka mai kyau kuma haka bai kamata mace ba ta kawo wa mijinta ta kawo wa gidan mijinta wata ‘yar aike misali wata ‘yar karama haka wanda ga ta tana da kyau suke a cikin gida ta yi aike musu aiki an gana kuma da ke da ta wani lokaci ita uwar gida ta je wani sana'anta ta je wani mai sunan shi anguwa da sai ta bar gasa yar aikin ta yarinya ce karama tana da kyau misali ba da ba laifi a cikin gidanta da miji ita ta kawo shi a gidanta duk wayewar mai ce bai kamata ta waye na abubuwa ba ma wannan ta nemi wata yar tsohuwa da ta nemi wata yar wanda ta alaman gajiya ta nemi ita wani yar na mummuna kaɗan yin wannan wannan wannan dai wanda gashi nan dai abubuwan dai ba ta gama shiga ba da mijin ba zai iya wani abu ba a kai amma kada ta kwaso wani abu da zai mata jaraba yi mata tada mata hankali galiba wa'annan abubuwa aka fara su karshen su ba zai daji ba an bangare abin da nake wannan shi abin da za mu koyar daga fiqhin hadisi ba wai kawai siffanta mace mace ta zuna sai wa sai wa miji ta siffanta mu da galibi ma ta ba sai wannan wace mu'mina ta za ta ga wata tana da kyau ta ga wa kai ta galibi ba a yin wannan amma ana ana iya mantuwa ana iya kawo abokai an gane da kyau ana iya kawo abokai a cikin gida ana iya kawo wasu a cikin wannan a sunan zumunci a sunan wayewa a sunan ziyara a sunan aiki a cikin gida su zauna a falon miji su zauna a ɗakin miji su zauna a wannan yau da gobe miji ya saba da su ya yi wannan sau magana ya kare da su da ya ɗauki wayansa ko ta ɗauki wayansa abubuwan sun lalace wannan kamata yana daga cikin abin da mace za ta yi don saboda ta kare martabar gidanta da martabar mijinta shi kishi yana da kyau ma mutum ba zai shiga aljanna ba in ba shi da kishi mu yi wannan kishi ana so mace ta yi wa mijinta kishin da za ta yi kokari ce wanda toshe toshe maka har da kada ya ga wata mace kamila cikakkiyar ta ita wannan babu laifi an gane abin da nake rufe to haka miji ma ya yi irin wannan kokari wa kansa sannan sai a samu wannan da zama na daɗi na'am babu karahati qawlin insani fi du'a Allahumma ighfir li in shi'ta bal bi jazmi al-qalbi wannan babin kuma yana koya mana yadda shari'a ta addinin musulunci ba ta so ta hana hali na karaha cewa kada mutum a cikin addu'a ya ba wa Allah ta'ala option ya ba wa Allah ta'ala zabi ki Allah ka gafarta min ka ga dama Allah ka ga dama ka gafarta Allah ka ga dama ka bani arziki ka bani abu kaza Allah ka ga dama kaza Allah ka ga dama ba a wannan Allah wannan akwai rashin ladabi a cikin biyayya sai daga ce Allah ka gafarta mu ma ba wai in ka ga dama Allah ya biyan bukata ta kaza ba wai in ka ga dama ba to dama ku ko komai sai aka sai ga dama yi amma ka faɗa wannan ga Allah bai dace ba an gane abin da nake rubi shine abin da shari'a ba ta so cewa mutum ya faɗi a cikin addu'a Allahumma afli shi ta bal bi jazbil qalb bal abin da yake wajibi bal yajzimu bil qalbi abin da ake so shi ne ka faɗa wa Allah addu'an da kana da tabbacin cewa haka ne bukatar ka kuma kana ganin haka haka Allah zai yi maka Allah ka gafarta mu Allah ka rufe mu asiri Allah ka yassara mu Allah ka biya mu kaza ka faɗa da irin wannan cewa Allah ta'ala zai saurare ka kuma tabbas Allah ta'ala zai baka amma ka faɗa wa Allah in ka ga dama sai ka yi mu in ka ga dama sai ka da wannan kai ma faɗan abu ka kana gani kana shakkunsa ko kuma kana tsoronsa Allah ba a masa wannan wannan dan adam ne in kana roƙar abu wani ka bani abu kaza dan ka ga dama Allah kai hakuri kai mu abu kaza Allah kai hakuri kai an gane abin da nake dan adam shi ne zaka dan masa irin wannan lallashi irin wannan abin da kike irin wannan sabaka irin wannan abubuwan da zaka yi wannan abu amma Allah ba ka masa Allah mahalicci ka shi yana kuma faɗa masa duk bukatu da kai ta kuka a gare sa kar ka ɓoye masa komai amma ya zama su a cikin roƙon da kake wa Ubangiji ta subhanahu wa ta'ala akwai ladabi da biyayya akwai girmama wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah ta'ala kuna da tabbacin cewa Allah zai saurare ku kuma Allah zai amsa muku amma kar ku roki Allah kuna shakku shakku galibi kana yin addu'a kana shakku shakku kuma kana tasbin Allah ne kana tasbin Allah zai Allah ta'ala zai baka babu wani batuke gabatar da ubangiji subhanahu wataala ka faɗa wa Allah ne kai tsaye abin da kake so kuma ka bar wa Allah ta'ala abin da ya ga dama zai ga da abin da kake so sai to shine an ji an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له متفق عليه manzo sallallahu alaihi wasallam yake kada ma da yanku ya fada a cikin addu'ansa cewa Allahumma ighfir li in shita ya Allah ka gafarta mun in ka ga dama ya Allah ka yi min rahama in ka ga dama kuma kar ku fada wa Allah irin wannan nau'i na addu'a li ya'zimi al-mas'alata mutum ya fadi bukatansa yana da tabbacin yana da itiqadin cewa Allah ta'ala zai biya masa ita amma in shi da yin wannan dinnan akwai babba dadi shi Allah ya tashi biya maka ya tashi ba wanda zai tilasta wa Allah kuma ba wanda zai azawa Allah ta'ala sharuda gana abin da nake nufi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslimin walakin liya'ti wa liyu'dhi al-ghadba فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata riwaya ta Imam Muslim maimakon mutum ya ce Allahumma qul li shida Allahumma hamdi shida ya baɗi abu da azima azima shine kokarin niyya iya mai karfi da ikhlasi a cikin ta wal yu'zim ar-rabbata kuma ya sa kodayin sa ya waje ubangiji subhanahu wataala kodayi ne wanda yake dab da ya ci nasara yace shi ya ya ya zo ya zo kawai kawai a bude masa kofa ya shiga ya kai wajen ubangiji subhanahu wataala an gara abin da yake nufi fa inna Allah ta'ala la yata'azamu shay'a fa Allah wa subhanahu wataala baya ganin wai girman wani abu da ya bayar dan adam dai idan ya baka abu zai ce ya baka da yawa ya ai wani na taba ba sa kaza na yi masa kaza na yi masa kaza shi zai ga cewa ya baka abu mai yawa Allah subhanahu wataala ba mai yawa wurin sa da daya da bijan a wajen ubangiji subhanahu da bijan duk sunan su abu ne wanda mara hisabi an gane abin da nake nufi da ka idan ka roƙi Allah ka roƙe shi da confidence shi abin da ake nufi ka zama kana da confidence sai Allah ubangiji subhanahu wataala zai amsa maka wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazim al-mas'ala wa la yaqulanna allahumma in shi'ta fa a'tini idan sai ku yi addu'a to ya sa confidence a cikin addu'arsa ya azimi al-mas'ala wala ya kura da karma ya ce fa Allahumma in shi ta fa afin ya mai kaga na sai ka bani ya mai kaga na sai kai kare fadi wannan fa innahu la mustakriha lahu Allah wa subhanahu wa ta'ala babu wanda yana kuntata masa ba wanda zai yace mata da sai Allah sai kaga na maka yi kaza Allah kai kaza ba wanda zai fada wa Allah wa inna shahuda an gana kun da nake rubi mutafaqun alayhi Imam Bukhari da Imam Muslim babu karahati qawli ma sha Allah wa sha fulan insha Allah ta'ala gobe za mu tantance wannan bani Allah shi taimaka mana abin da muka faɗa zaman su da kana ba mu darasa wanda akwai kuskure kuma Allah shi ya gani da shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na'am amin salatu annabi ko na'am